أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa bin saura at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala littafin da ke bayani game da sifofi da halaye na manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana ta litinin yau muna daya ga watan zulhijja dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna fata allah ta ala mana mawafaka wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babu mata a fi khatamin nubuwa babin da ke bayani game da tambarin annabta na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kamar yadda ya gabata cewa dukkan malamai sun yi ittifaki cewa wannan tambari alama ne kuma aya ce daga cikin ayoyi ko alamu na annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam darajar malamai sun yi sabani yau shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan tambarin zance wanda yake mafi tabbaci shine lokacin da aka yi hadisatu shak wani abu da ya abu na fasa kirjin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da shekara hudu zuwa biyar lokacin da aka wanke zuciyar a lokacin ne wato ya samu wannan tambari na annabta wannan tambari kuma game da magani cewa abu ne wanda yake rubucece sananne hatta littattafan da suka gabata a cikin attaura da injila da sauran littattafan annaba da suka gabata wato akwai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da wannan tambari don haka hadisi da muka gani na ƙarshe a cikin wannan baban shi ne hadisin salman faris lokacin da yake neman gaskiya kuma yana da ilimi game da abin da ya shahi ahalin kitabi a can littafan an rubuta sifofi na annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne yake nema har allah ta'ala ya sanya ya zo garin madina yana matsayin bawa bayan wannan abun da ne muka ji cewa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi sadaka mazuci baya ci jiko na biyu ya kawo mazuci mire ne ya ce kyauta ce mazu ya ci sannan kuma ya ribaci lokaci ko kuma ce dama ya same ga wannan tambarin bayan haɗuwan waɗannan alamu guda uku ya tabbata cewa da sallallahu sallama shi ne annabin ƙarshen zamani wanda allah ta'ala zai aiko shi nan take sai ya musulunta ina haka ma'ana wannan yana nuna mana cewa waɗannan alamomi na annabi sallallahu alaihi suna nan na cewa baya cin sadaka yana cin kyauta ga tambarin annabta ga su ga su duk waɗannan suna rubuce a waɗancan littattafai waɗanda suka gabata da haka wannan yasa salman farisi ya ga waɗannan alamu guda uku nan take wato ya imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine hadisi na ƙarshe da magani kenan yau zamu tashi hadisi a nawa na 22 a na sauran uwa yana gana 21 malaci haddathana muhammad bin bashar قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو أقيل الدورقي عن أبي الندرة أوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة أولا حديث imamu turmidi ya fitar da shi a cikin musnad geshi imamu albani ya hassana shi ya ce wani hadisi ne hassan a cikin muhtasar shama'il nashi da haka hadisi ne wanda ya ce yake makabul wanda ana aiki da shi hadisi ne ingantacce a wannan hadisi wato abun nadu yake cewa sa'altu aba sa'id al-khudri na tambaye abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin shahararrun sabon manzo sallallahu alaihi wa sallama daga cikin marawuta hadisi yace ya tambaye shi an khatami rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama game da tambari na annabi sallallahu alaihi wa sallama na annabta sai yace ya ani khataman nubuwa mana bayan ana nihin ba khatam zubi na hannu domin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da khatam zobe a hannun shi to yanzu ke ga maka ba wannan zoben ake nihi ba kuma ka ce khatami rasulillahi zoben manzo yana ya dauka wannan zoben hannu to amma sai ya ayyana cewa ya ani khataman nubuwa ana nihin cewa wannan tambari na shi na annabta fa qala sai ya ce kana fi zahari ai wannan tambari na annabta ya kasance yana mana gadan bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana saman gadon bayan ma ba a can tsakiya ba yake mana sama yake game da ruwaye suka gabata cewa a bayan shi yake da karkanin kafaɗe shi guda biyu amma kuma ya fi kusa da ɓangaren hagu sai ce bada'atan nashiza bada'a suna ce bida'atun min Allah mana wani yanki ne na daga nama nashiz mana wanda yake baris wanda yake ma'ana kenan a bayyane kenan wani yanki ne na nama wanda yake a bayyane da sun nasa gabata mun ga cewa ma'ana wato wani abu ne wanda yake kamar dunkulalle a gadon bayan shi a bayan annabi sallallahu sallama wanda yake ba daidai yake ba da sauran jikin shi a wasu tambura misali na ce tambari ne ka buga a saman takarda ai a da shi da takardar mustawi ai diddiri ne ko to shi nashin abin ya ɗago ba kawai a rubutu ko kuma ana alama ce ko a jikin fata a mana alama ce a jikin fatar shi amma kuma akwai tudu shi ne ce bada bi ma'ana qita'atun min Allah mana wani yanki ne na nama nashis ai baris mana wanda yake ya bayyana duk da waɗannan hadisai mun gabata duk suna so su kusanto mana ma'anar wannan shi tambarin da kuma yadda yake a siffan shi gaba ɗaya sai hadisi na gaba hadisi na 23 ko 22 haddathana ahmad bin miqdam abu al-ash'ath al-ijli al-basri قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابي فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجم حوله خلال كأنها ثآلي فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات آه شمعنا حديث حديث نينغاتيتي إمام مسلم يفتر لشي أشكل لتافي شي أشكل كتاب الفضائل babin da ke bayani akan tabbatar da wato tambarin annabta na manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma sifar shi da kuma inda yake a jikin shi a wannan hadisi na abdullahi bin sarjis kala yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa fi nasin min ashabi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin mutane daga cikin sahabban shi da za tabbata a gare su fadurtu hakaza sai ce sai na juya kamar haka kina sai nuna musu sifar yadda ya juya kina wannan yana nuna cewa wato a daidai wurin ko ya kasance a masallaci a mashinan salama a inda abin ya abu kuma yanzu a wurin yake bada labari sai ki cato ga yadda ne sai na haka ma'ana fadir yake cewa fadurtu haka da kenan ne na juya kamar yadda yanzu ne kuke gani ina faɗin sifa min khalfihi ma'ana ta bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa'arafa alladhi uridu annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yanda ya ga yanayin shi sai fahimci wato ga irin abin da yake yi kenan ya ji labarin cewa akwai tambarin annabta amma shi bai taba gane shi ba to yanzu sai ya zo ke so ya gani da annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya gani shi sai fahimci ga abin da yake so sai ce to bari a nuna maka fa'alƙar rida'a an zaharihi ma'aikin Allah tsira da mutane su tabbata gare shi mana sai ya yada ko kuma ya saki wato sai mu ce mayafin shi sai ya sake shi mana sai ya sabka da ma kusan cewa tufafinsu kenan izar ne da rida gyabto ne da mayafi in ka kulla sai da ya juyo sanar salama sai ya saka mishi sai ce fara'aitu maudi al-khatam sai ce sai na ga wannan wurin na wannan tambarin na annabta na annabi sallallahu alaihi wasallama ala katifaihi ma'ana akan kafadun shi guda biyu ma'ana yana ne kenan tsakankanin kafadun shi guda biyu amma bangaren ya yi kusa da bangaren hagun kamar da ya gabata sai ce misal al-jum'i al-jum shine jimkin hannu kamar da imam labari ke cewa aljum bidon miljim ai mislu jam'ul kaf wa huwa hay'atuhu ba'da jam'il asabi mana bacin ka dinke hannu to yi ganshi kamar jinkin hannu wasu malamai suka ce jinkin hannu ta bangaren sifa mana akwai dan wasu zane-zane a jikin shi kamar da ka jinkin hannu za ka ga akwai wasu ba ko za ka ga akwai ne kamar bata kaga akwai shiga da wayar sauransu wasu sun ce yana da kamar kamar ciciniya na idan aka jimke hannu wasu ka ce kuma girman shi kamar an jimke hannu ta hadisan da suka gabata mun ga an siffanta shi da kamar zirrul hajara wato kamar kwai na wannan tsuntsuwa me muka ta sunanta da nan eh fakara ko na to kaman fakara wannan kaman tsuntsuwarta kaman kwanta kuma ga wani hadisin sai ce kaman baidul hamama kamar kwan tantaba kuma ga wani hadisin ya ce ita'atun min Allah shi kuma zuwa ne ya ce misul jum kamar jimkin hannu wani suka ce wato wannan kowane yana kokarin siffanta abin da ya gani wani suka ce kuma ma'ana wani lokaci yakan girma wani lokaci kuma yakan kananta gwargwadon lokaci da kuma zamani na ka dai kowanne yana kokarin siffanta abin da ya gani sai ce haulaha khilan wato gehen wannan tambarin na annabta akwai khilanun khilan wannan jam'i ne na khali wa huwa nuqtatun tadribu ila sawadi tusamma shama ma'ana abinda muke kira da Hausa kamar tawada ana cewa tawada Allah ko a cikin mutum za ka ga wani ɗas baki to hakan ce mishi da hausa tawada Allah to sai ke cewa misul khilal kamar misalin tawadar Allah kenan bakin wannan da yake fitowa ka annaha ta'ariyu sai ce kai ka ce kamar wani ɗan tsuru ta'ari wato yana wazanin masabi jam'in shi kuma su'ulul kamar usfur kenan jam'in shi alam usfur kenan suka ce juz'un saghirun naji'un fil jism yakunu salban mutamasika ma'ana wani dan abu ne kadan yake fitowa a jikin mutum zai kasance kuma yana da dan tauri kamar da dan tsoro haka na nama yake to akwai waɗannan a jikin shi kamar tawadar Allah kuma amma su ma ba kawai ɗaskin ba ne babu amma akwai tsurowa sai ce faraja'atu lokacin da abin da yake nufi ko kuma bukatar shi ta biya dama mai yake so gani ya ga tambara annabta ko shi yasa ya juya ba su nasarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dama ya gani to yana gani sai ce faraja'atu sai ce kuma sai na koma hatta staqbaltuhu har sai na je na fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce ghafara Allah laka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah Allah ta'ala ya gafarta maka na wannan addu'a ce kuma wato wannan damar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kaga ya kyautata mishi yana ya an mishi kyakkyawa shi ma zai kyautata zai maida da kyakkyawa haka nan faƙala sai ma'aikin Allah ya ce mishi walaka kai ma haka kai ma mana Allah ya gafarta maka wadda za ku sayi a cin sayi a cin musulwa ko in mummuna ce to haka nan kuma idan mutum ya zo da kyakkyawa to kuma me sai a mai da mishi da kyakkyawa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kana da haka yana yi an suna ce kai ma irin yadda ka nuna faqala al qawm sai waɗannan jama'a suka ce sahaban da suke wurin suka ce astaghfara laka rasulullahi ko istaghfara laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda girman al'amarin da yadda suke da shauki da kuma da suke ga abun ba karami ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema maka gafara suke ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema maka gafara fa qala na'am yace eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema mini gafara da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan nema ma sahabbai shi gafara naka kenan suna giftar wannan abu ina ma su ma da a ce an masa haka to shi ma da yake wato abdullahi bin sarjis wato faqihi ne sai ce walakum sai ce ai kuma ya nema muku ya wannan abin da ya mini kuma ya nema muku ana su ma dai da da musu rai kuma ya ba su wani labarin da ko da ma a ce sun sani sun manta ko kuma wani ba sai ba su sani kuma a matsayin ku na muminai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nema muku gafara kenan wannan ba wani abu bane wanda ni kadai nake banta da shi mun yi tarayya da ku wajen samun wannan falala ta neman gafara annabi sallallahu alaihi wasallam kasance mu da ni da ku dukan muminai summa tala hadhihi al-aya sa'annan sai ya karanta wannan aya kenan ya istishhadi cikin abin da ya faɗa da ya ce kuma an nema muku gafara sai ya karanta ayat take cikin surat muhammad wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kaga Allah ta'ala umarni ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko cewa wastaghfir li dhanbika annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafarar zunubanka annabi malamai suka ce ana ana ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi amma yakan yi khilaful aula me ma'ana khilafin aula ga abin da ya kamata kowanne in kai ba laifi bane to amma wannan ya kamata to wani kuji sai yayi na kasan sai bar wancan saboda wadan sabon ba to a irin wannan ne Allah ta yace musu wastaghfir li zambika ina ta fahimta dan haka dai su annabawa masumai ne ba sa zunubi wannan matsala ce da take bai fadi a wajen malamai almuhim dai Allah ya ce mishi ka nemi gafarar zunubanka sai ya ce walil mu'minina wal mu'minat kai nema ma mumine maza gafara hakanan ka nema ma mata mu'mini gafa to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai umarce shi na bai aikata ba kaga ba zai yi ba da haka kenan yaqinan kowane mu'mini da kowace mu'mina yana cikin ƙarƙashin neman gafarar annabi sallallahu alaihi wasallam mana yana da wannan falalar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mishi gafara to wannan sahaban wannan sahabin shine wannan labari ne ba ɗan uwan shi a lokacin da suna ganin cewa ya keɓantu da wata falar da su ba same ta ce a kuma kuna ce ya ce wa lakum kuma ka musu wato wannan aya da haka ne sahabbai wato wannan abu suna matuƙar wato burin shi da san shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema musu gafa kuma wannan ya ba mu wata fa'ida shi wannan sahabi cewa kowane mumini kenan ya samu wannan falala ta neman gafara na sallallahu alaihi wasallama a gare shi ma sallallahu alaihi wasallama ya nema mishi gafara yana ba karamin falala ba ce a matsala ta gafara cewa annabi sallallahu alaihi yakan nema ma sahabbai gafara a lokacin da yake raye amma bayan rasuwar shi annabi sallallahu alaihi baya nema ma kowa gafara saboda waɗansu sukan gangare ma su ta yi wajen ko su ta yi kabarin shi cewa annabi sallallahu alaihi ka gafarta ma ko kuma daga nan ma mutum ya daga addu'a cewa annabi sallallahu alaihi ya gafarta mishi to musan cewa annabi sallallahu alaihi yana yin gafara ne a lokacin da yake raye mana shi ma ba gafara a hannun shi take a zai roƙa maka Allah ne Allah ya maka gafara to shi na shi wanda ya sha babban da sauran mutane shi addu'a shi karbabba ce ina ta fahimta da haka kenan idan ya nema maka gafara to wannan izin Allah zaka samu wannan gafara ta Allah to amma wannan yake yiwuwa ne a lokacin da yake raye amma bayan ya rasu ma'ana wannan falala ma'ana sai dai kawai gamiya wannan ayar amma dai babu wani zai je ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi gafara ba ya rasu dalili akan haka kuma hadisin ummu na Aisha da Allah tabbata a gare ta wata rana sallallahu alaihi ya shigo ba ta da lafiya ana ciwon ka tana wai shi kaina wai shi kaina to a lokacin da wato irin zance dai na mace da miji da dan zolaya da sauransu sai manzo yake ce mata ذاك لو كان وأنا هي فاستغفرت لك سيكي متى ذاك من عند أشي ذاك رسول dai ƙarshen dai mutum bashi lafiya aka ya rasu ne ko to da za ki rasu a ce ni ina raye to ni zan nema miki gafa ka gani ne cewa kenan annabi sallallahu alaihi yana nema gafara ne lokacin da yake raye amma bayan ya rasu ma'ana mutum bai zuwa ya roƙe shi gafara don Allah madaukakin sarki da ke cewa walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima nan ana ne yana raye amma bai halitta a sabkar da wannan ayar ko kuma a yi imalin ta a aikata ta bayan rasuwar shi mutum ya ce bayan rasuwar shi zaka je nema maka gafara wannan kuskure ne wannan kuma fahimta ce wadda take mummuna musamman mabiya da jikunan sufai suke da irin waɗannan tunani da kuma fassara irin waɗannan ayoyi ba a bagiran su ko kuma ba ma hallin su kuma za ka fassara su ne kamar da same suka fahimce su inda a ce haka ne haka da za su rika tururuwa tunda su sun yi ka fahimtar ko kuma son annabi sallallahu ya musu mana ya nima musu gafara sun fi ka fahimtar shi da kuma falalar shi ka ji wani bawan Allah cewa mazo ya ga mata suka ce yanzu annabi ya nemi gafara sai ka cewa shi kenan ai shi alhamdulillah to sun fi ka sanin ma'anar shi inda a ce ana yi to su za su turu ruwa kullum wajen kabarin shi ko kuma a cikin addu'o'in shi su rika da haka dai ma'anar sa da suna yana neman gafara ne yana neman mutum gafara ne idan yana raye bayan ya rasu kenan babu wannan sai dai ko mutum ya yi ta aiki ya ta roƙon Allah Allah ta'ala gafarta kuma hanyoyin neman gafara suna da yawa ga sunan wato shi a nasarar salama da kan shi ya gaya mana da waɗansu ayoyi da sauransu da bayanan malamai daga nan ne muka zo ƙarshen wannan babi game da abin da ya shahi tambari na annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam na haka ne wannan tambari yana ɗaya daga cikin wato sifa na halitta na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi akwai tambari na annabtar irin sufofin da muka ji da kuma irin bayanai da muka ji wanda sabai kowa ya ƙoƙarin ya hakaito mana ya rawaito mana yanda wannan abu yake da aka yau yake wato tabbacecce kamar da dai wancan darasi da ya gabata na faɗa cewa ko waɗansu abubuwan da suke wato shashi faɗi ne kuma ko da sun zuwa cikin hadisai hadisai ne ko mawdu'ai ko kuma da ifai a kawo waɗansu a ce ko tambarin tsanwa ne misali akwai wanda suke bayani wani cewa tsanwa ne kuma akwai rubutu a kan shi Muhammadu Rasulullah da wasu sauran abubuwa duka waɗannan duk wanda baya cikin waɗannan to yana daga cikin waɗancan khurafat shashi faɗi da haka kenan wannan dai shi abin da ya tabbata wallahu ta'ala ala wa alam sai mu ji babi na daga babi na uku kenan malace babu ma ja a fi sha'ari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sai makaranta shi fi sha'ari bi sukunin aini ko fi sha'ari bi fatihin aini kowanne ana nihin da gashi yanan baban da zo ke bayani game da gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa shi ma wannan juz'i ne na wancan babin da ya gabata na farko babu ma ja a fi khalqi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin gashi gashi yana daga cikin halittar shi kuma dai waɗansu bayanan sun gabata a wancan babu kamanan malam ya yi ifradin babi mai zaman kanshi mai bayani a wannan da ya kawo maka dukkan hadisan da suke waɗannan bayanai da kuma ƙara waɗansu bayanan da ba su zo ba a wancan bayanan da suka gabata ibn al-arabi yake cewa wa sha'ru fi ra's zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'a lakin sai dai a cikin wannan kauli nashi fihi nazar yake cewa wai gashi akan mutum ado ne wannan haka ne mai daidaita shi ado ne sai ce amma wai barin shi sunna ne aske shi bid'a daga cikin malamai akwai wanda suka ce akan wannan kaulin suna ganin mutum ya kolo ya yi kama da kaza haramun ne kaza kaza da sauransu da haka dai wannan kauli ne wanda yake kuskure an gane ko kenan bayanan da za su zuwa cikin wannan babu su za su tabbatar mana shi gashin ko da barin gashin mana ko kamar gashin ko kai kwaskwas ko kai kwal mana duka ne za mu hukunci ko da ja'iz ne insha Allah kamar da za mu kai sai dai cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a rayuwar shi bai taba aske kan shi ba sai kusan su uku a lokacin da lokacin da ya yi hudebiya sulhun hudebiya lokacin da suka zo wannan umara kaga da suka sauke wannan umara ana annabi sallallahu alaihi ya aske kan shi haka nan da suka zo umaratul qada tunda a lokacin ba su samu dama ba aka ce zai shekara da dawa su zo to a nan ya aske kanshi haka nan a hajjatul wada ya aske kanshi amma kwaskwas su ɗaya taɓa yi a rayuwar shi kina ya aske su uku amma dukansu da munasaba kowanne da munasaba hajji ko umara an gane ko ya amma kwaskwas su ɗaya taɓa yi a rayuwar shi kina na wasu wanda ne masu kalla suke faɗi irin waɗannan maganganu amma dai za mu ga cewa insha Allah kowanne ja'iz ne babu wani mahazuri a ciki عملت باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر حديث كننا عشرين دا هدو أنواع أوسو عشرين دا حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه wannan hadisin hadisi ne ingantaccen imam ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul fada'il babin sifan gashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne ingantaccen anas dan malik yake cewa kana sha'ru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uznayhi wato gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance zuwa ga rabin kunne shi sallallahu alaihi wasallam kenan za mu ga inda kowanne zai siffanta kuma daga shi ne mu ga abin da yake shi ne a raji ko kuma tabbace shi ko kuma ma'ana siffa ta karshe game da gashin shi sallallahu alaihi wa sallam wanda dai mu rike cewa ya ce zuwa ga nisfu uznai ko ma'ana kamar rubin kunne shi kenan sabkowar shi can da su a wancan babin da ya gabata babu ma ja fi khalqi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisan akwai wanda suke mana bayanin gashin shi ko mun ce a gashi akwai alwafara akwai rimma akwai jumma alwafara wato ita ce wadda ta zo zuwa ga tuwon kunne mana ta zo zuwa ga kunne gashin da sauko zo kunne allimma kuma wanda ya huce kunne amma bai sabka ba ga fada aljumma kuma ita ce shine gashin da yake bugun kafaɗin shi mana ya sabka a sama kafa hadisi na gaba na 25 ko da hudu حدثنا حناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة آه شمعنا حديث حديثي إنجاتشي imam turmizi ya fitar da shi a cikin jami'in ɗin shi a cikin kitabun libas baban da ya zo yake bayani game da gashin annabi da salama da kuma yadda annabi da salama ya riki gashi mana ya yi tsawo da sauransu kenan hadisi ne wanda imam albani a cikin sahih wa da'if sunan turmizi ya ce hadisi ne hasanin sahih mana wasu wasu ɗin shi hasan ne wasu kuma sahihi ummuna aisha take cewa yarda da tabbata a gare ta kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahid tace ni na kasance ina yin wanka da ko tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a makayi guda daya mana idan za su yi wanka na ibada wanka na janaba to suka yi shi ne a makayi guda daya yanzu suka ce wanda yake nuna cewa kenan halarcin mata da miji su yi wanka a cikin makayi guda daya kuma yake nuna halarcin kenan a tsakankanin su babu al'aura tsakanin miji da mata ta ce wa kana lahu sha'arun faukar jumma to wannan ruwaya tun daga kuntu a gatasiru ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ne wahid mafi yawan hadisai ma'ana anan suka tsaya mafi yawan ruwat a nan suka tsaya ba su ambaci ba sauran wannan wakana lahu sha'ar zuwa ƙarshe sai dai sai abdurrahman abdurrahman bin abi zinat shi ne ya zo da wannan ziyada amma malamai da su ba malamai da sauran manyan malamai sun tabbatar da cewa fiƙa ne ita kuma ziyadatu fiƙa makbula da haka kenan tabbatacciya ce ta ce wa kana lahu sha'ar annabi sallallahu alaihi ya kasance yana da gashi fauqal jumma ma'ana saman jumma mun ce jumma shine da yake bugun ka dugo to ma'ana ya bikinan bai kai ga kafu ba yana sama da kafadu wa dunal wafara amma kuma ya huce wafara wafara kuma shine muka ce wanda yazo tuwon kunne to ya huce tuwon kunne amma kuma bai ji kafadu ba to wannan shine ake kiran shi al-limmatu wanda yake tsakankanin wafra da limma na kina ga wancan hadisi wanda ya gabata zuwa ga rabin kunne wannan kuma ya huce kunnen amma kuma bai kai zuwa ga kafaɗu ba sai hadisi na gaba haddathana ahmadu bin mani قال حدثنا أبو قتل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين ومنكبين رسول وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه وانا حديث يا جباتا hadisin bara dan azumi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marbu'a ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance tsaka tsakiye ne shi ba dogo bane zallabe bai kuma shi ba gajere bane amma da yayi kusa da tsawo inda za ce maka ka faɗi sifar shi sai ka ce mai tsawo tsankanin gajarta da tsawo ka zaɓi ɗaya sai ka ce mai tsawo ne inda ya kusa da tsawo amma ba zallabe bai ba shi na marbu'a ba'i da ma bainal manki bai mana wanda tsakankanin kafaɗun shi guda biyu akwai tazara mana ba mai tsukakken kafaɗu ba ne mana suna da faɗi kenan duka da wannan bayanansa sun gabata a karatukan da suka wuce sai ta ɗaya yake cewa wa kanat jummatu ya ta kasance jummashi malamai suka ce anan aljumma ma'anaha ashar ana ana nihin gashi ke wa kanat jummatuhu ma'ana gashin shi ya kasance tadribu shahamata uznaihi tana bugon tuwon kunnen shi an gane ko yana yanzu mun ga wato zuwa ga rabin kunne tuwon kunne ƙasa da kunne amma ko bai kai kafaɗu ba sai hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Wahab bin Jarir bin Hazim haddathani Abi an Qatadata qala qultu li Anas كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسقط كان يبلغ شعره شهمة أذنيه حديث أنس جرير بن حازم يكي حدثني أبي أن قتادة كنا ما بنشي أباش الأباري قتادة قال كنا يكي تشوى قلت لأنس نتشوى أنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا غاشن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنش قال سيتي لم يكن بالجعد kinan bai zamanto ba wato gashi ne wanda yake cigurarre wala bisabt kuma bai kasance ba sakekke mana wanda yake sirsir haka kamar gashin da aka sanya mishi shakwa wannan duka sun gabata sai ce kana ya bulugu sha'aru shahamata uzuri ya ce ai gashin shi yana kaiwa zuwa da tuhon kunne shi wani hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul libas babul ja'a na'am sai hadisi na gaba wannan duka bayanan sun gabata a hadisan da suka wuce haddathana muhammad bin yahya ibn abi umar al-makki قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمه وله أربع غدائر نعم شمعنا حديثي صحيح لي إمام الترمذي يفتر الشيء أتشكين جامي كتاب اللباس بابا شجان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أم هاني تكي تشيوه bint abi talib ma'ana diyar abi talib ita ummu hani shakikiya ce ta ali bin abi talib helwoshi ce wani shi ne a kunyata wasu ka ce sunanta atika wasu ka ce sunanta hind wasu ka ce a fahita almuhim ma'ana dai wannan shi ne dai a kunyata wadda ta shahara da shi ita kuma ta shahara to ita daga ummu hani take cewa قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة النبي صلى الله عليه وسلم معنى يا زو مكة يا إسو مكة وتإسوة مالك من القدوم ويراد بها قدوم فتح مكة قدوم فتح مكة معنى أنا نهي شوى زودي زواتي تفتح مكة Rumanu Salasalama bayan ya yi hijira ya zo makka kusan so hudu. Na warko, Umaratul Qada, wannan umarar da suka yi na ramuwa bayan an hana su. Sa'annan sai fatuhu makka, sa'annan sai Umaratul Jirana, sa'annan kuma sai hajjatul wada. Tora nan guda hudun su ne shigo wanda ya hudu mukin da ya yi. to a nan da ta ce anasulama ya taho hadmatan malami suka ce kenan na fatuhu makka sai ta ce walahu arba'u ga dari annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kitso guda hudu a kan shi domin gadair jam'i ne na gadira jarida shine a dafa'iru sha'r dafa'iru sha'r ko kuma ana kiran shi aqais duk ana nihin kitso a larabci to nan sallallahu ya shigo garin makka tare da shi mana ya kitsa kan shi mu ce kitso guda hudu daya biyu uku da kuma can mun gamin cewa ya furbuko mana yana raba gashin kan ya raba shi haka ɗaya dama ɗaya hagu sai hadisi na gaba حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن انس ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه shi ma wani hadisi ne ingantacce imam abu dawud ya rawace shi a cikin sunan ginshi haka nan imam nasai a cikin kubra da abdulrazak a cikin al-musannif ko al-musannaf da abdu bin humaid a cikin al-muntakhab da ibn sa'ad a cikin at-tabaqat da bagawi a cikin sharh sunna da sauran sauran littafai na hadisi mana an fitar da wannan hadisi hadisin thabit al-bunani yake cewa daga anas ya ce an na sha'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle gashin annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance ila an safi ujunaihi zuwa ga rabbunan kunnen shi kamar dai hadisin da ya gabata sai hadisi na gaba حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجل شعره هو يسدل هو يسجل بالدين وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسجلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه آه وانا حديث شي ما حديث ne ingantacce Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Manaqib babin sifar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma akin Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi kana yasdilu sha'arahu ya kasance yana wa ma'ana sakin gashin shi ay yatruku sha'arahu yatruku sha'ara nasiyatihi ala jabhati mana yana barin hatta gashin gaban shi mana na gaban kan shi mana har zuwa ga fuskar shi mana kan sabkowa haka shi mana yasdilu wa kanar mushrikuna ya furkuna kusan mushrikai kenan masu bautan gumaka larabawa su kuma sun kasance ma'ana sukan raba gashin kansu su yi alfaraku ke su raba shi ɗaya a gehen dama ɗaya a gehen hagu wa kana ahalul kitabi ya su diluna su kuma ahalul kitabi yahudawa wanda suke zaune a garin makka ƙabilun banu ƙwaraiza banu nazir da sauransu wato su kuma suka raba gashin sai su raba shi biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu wa kana yuhibbu muwafaqata ahli alkitab shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon lokaci yakan san yayi muwafaqa yayi dace da ahli alkitab yahudawa saboda su ne suke da littafi ma'ana aikace-aikacensu wato yakan kasancewa wani saura ne daga cikin addininsu wanda yake ingantacce na lokacin da ya hijira na salasalama a cikin abin da kenan wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay duk abin da ba a wurce shi ba da wani abu Allah bai ce ba kai ko kakkai to idan yahudawa suna yin kaza mushrikai suna yin kaza to sai ya watsi da na mushrikai sai ya na kitabi saboda ni su suna da littafi suna kaɗin abubuwansa ne akan ilimi suna akwai sauran bulbudin wato gaskiya a tare da sunan littafansu banda abubuwan da suka canza amma su mushrikai dama tsurun sarri ne kawai mana an gina addini ne kawai akan bata babu wani mustanad babu wani madogara tabbatacciya to don haka farko al'amari annabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu muwafaqata ahli alkitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay an gane ko thumma faraqa rasulullah sallallahu alaihi wasallama ra'sahu sanan sallallahu alaihi wasallama bayan haka kenan sai yake raba gashin kan shi ma'ana guda biyu ɗaya a gehen dama ɗaya a gehen hagu yana farkon al'amari yana koyi da su daga baya kuma su ma sai ya fasa koyi da su balma sai ya kai annabi sallallahu yakan yin umarni ga mafi yawa game daga cikin abubuwan da ahlul kitab ta ke khaliful yahuda wa nasara amma wannan farkon da ya hijira ne a lokacin da ma alqibla ɗaya suke kallo yana kai ta yana kallon baitul maqdis su ma suna kallon baitul maqdis kafin a canza mishi alƙibla kenan haka da ya fi kusa da su to a lokacin yake kamancece ne da su amma daga baya ya hana ma duk abin da ya shahe su to ba a so ma a matsayin ka na musulmi ka rika kamancece ne da ahlul kitab ibn hajar al-asqalani yake cewa kana al-farqu akhir al-amrayn min fi'li sallallahu alaihi wasallam kenan dai daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sakin shi da kaza da kaza daga ƙarshe dai abin da nazarar salama yake yi yakan raba shi biyu yanan saura a gehen dama saura a gehen hagu sai hadisi na ƙarshe a cikin wannan baban hadisi na 31 ko 30 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع حديث أم هاني كما دي وجه حديث دي غباتكو wasu malamai suka ce mana waƙi a ɗaya ce ko suka ce kuma a waƙiyoyi ne daban-daban kuma ne suke cewa ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za ta da fa'ira arba mana ma'abucin kitso guda hudu kenan wato kamar da muka fara kenan zai raba kan hudu ne kitso daya biyu uku hudu wani shi ne hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi a za mu karanta wata fa'ida wanda Sheikh Dr. Abdulrazak bin Badar ya ambata a ƙarshen wannan babin wanda wannan fa'ida wato magana ce ta Ibn al-Usaimi aka tambaye shi su ila Sheikh Muhammad Ibn al-Usaimi an iqalati sha'ri ra'as an iqalati sha'ri ra'as wa tawfiri aka tambaye Ibn al-Usaimi menene hukuncin tsawaita gashin kai da ko mutum ya bar shi hal huwa min sunnati amla shin yin hakan sunna ne ko ba sunna ba mun ji dai hadisan da suka gabata yanda gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake an gane ko ma'ana yana da gashi da yawa baya baya aski sai da munasaba ko umara ko hajji an gane ko su ma sau hudu ya taɓa yi a rayuwar shi kuskus kuma sau ɗaya da da haka wato shi ma abucin gashi yana barin gashin shi kuma ga yadda yake yi wani lokaci ya bar shi a sake wani yana wani ja'iz ne kenan kai irsalin gashinka wani lokaci ya mishi farko farko shi ne ka raba shi biyu ɗaya a gehin dama ɗaya a hagu shi wani nuna ja'iz ne kai haka wani lokaci kuma yakan kitsa shi guda hudu shi ma ja'iz ne kai haka an gane ko to waɗannan shi na da tambayi ibn usaimin hal huwa min as-sunnati am la shi wannan kin sunna ne koko fa فقال الجواب لا ليس من السنة domin ta sunna kala biyu ce an gane ko wato wannan baya daga cikin sunna ta ibada at-ta'budiyya wanda a ce in kai shi zaka samu lada a wajen Allah sai ce li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ittakhadahu haisu inna an-nasa fi dhalika al-waqt yattakhidunahu ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci gashin shi irin waɗannan sufofin da muka ji saboda za mutanen da suke wancan zamanin suke rayuwa tare da shi su ma haka suke na haka shi ma sai yake yake barin gashin shi sai ce wali hada lamma ra'a sabiyan saboda haka ne ma yayin da annabi sallallahu alaihi ya ga wani yaro hulika ba'du ra'sihi an aske shashin gashin kan yaro mana an mishi zuru kenan قال سيتي اهلكه كله او اتركه كله mun zai ce ko a aske shi gaba daya ko a bari gaba daya to usman yake cewa walau kana sha'ru mimma yanbaghi ittikhaduhu laqala abqihi inda a ce a wato shi gashin so ne ake a bar shi gaba daya to da ba zai ce mishi ba ka aske ko ka bar shi da hede ce mishi bar shi an gane ko amma da yace ka aske ko ka bari to wannan ya nuna kenan halaccin in ka ga dama ka aske in ka ga dama ka bari in ka ga dama ka bar shi yayi tsawo amma kowanne sai yake cewa wa ala hada naqulu ittikhadhu sha'r laysa min as-sunnati mutum ya bar gashin shi yayi tsawo ya ce wai sunna ce yake yace wani ba daga cikin sunna lakin in kanan nasu ya taduna zalika fafa'al a inda kake rayuwa idan mutane sun kasance ko yana barin gashin shi yayi yawa to kai ma kai wa illa in ba haka ba fafa'al ma ya'taduhu nas ka aikata abinda mutane suka saba yi a milin da kake rayuwa a mujtama inda kake rayuwa yanda ake yi kai ma kai haka sai ce li anna sunnata qad takunu sunnatan bi ainiha wa qad takunu sunnatan bi jinsiha wato lokaci abu kaza sai a ce shine sunna da kanshi to lokaci ka jinsi nau'in da kai shi zai dauka ma'anar ma'anar sunna ma'ana anan ba kawai a sake shi bane sunna a'a ya ya mutanen ya al'adar mutanen da kake rayuwa a wajen su su suka dauki gashi an gane ko kaga mu yanzu kamar wuraren mu ba al'ada bane namiji ya bar gashi ya irin wannan yawan to idan mutum ya yi shi to ya saba ba haka ya kamata ba ya yi yanda mutane suke ba zai kafa hujja ba da cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shi haka yake shi ma sunna yake yi an gane ko wannan sunna ce ta al'adan inda mutum yake rayuwa da haka ma yake cewa fa masalan misali al-albisatu duk karatun da ya zuwa nan gaba insha Allah tuhahi da mutum zai sa mana gashi tuhahi in lam takun muharramatan in dai ba haramun bace wal hay'atu haka nan yanayin dinki da yanayi in lam takun muharrama ita ma ta zama to ba haramu ce as sunnatu fiha to sunna a cikin wannan baban ittiba'u ma alaihi nas ka bi abin da mutanen garin ku suke yi shine sunna an gane kada ka zo da wani yanayi daban kuma ka sawa mutanen wurin to wannan sabanin suna ne sai ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa'alaha ittiba'an li adatin nas Ibrahim sallallahu alaihi shi ma duka da sa kaya da yin rawani da wane ne duka sallallahu alaihi yayi su ne saboda al'adar mutanen wancan zamani sai ce fa naqulu sai mu ce al'ana jarat adatun nasi alla yuttakhadha sha'r yace dan haka a yanzu al'adar take gudana a wajen mutane cewa mutane ba su harkan gashi a sake shi ya irin wannan shi sa ya buzuro da cewa wato ga shi manya-manyan malamai waɗanda suke idan abin da ya shafi sunna ne to su gaba gaba suke irin su abdurrahman bin sa'ad ko abdurrahman bin sa'idi da irin su abdulaziz bin baz irin su sheikh muhammad bin ibrahim da sauran manya-manyan malaman da suke mabiya sunna ne kwakwaf to amma ba same su suna yin haka ba da haka kenan sun fahimci cewa ba sunna ba ce ta abujiyya sunna ce ta al'ada to a sunna ta al'ada ka yi abin da garin ku ake inda ba haramun ba ne to shi ne sunnar da ya kamata ka ina ta jama'a fahimta to sai dai kuma wato ko da a wuraren ku kenan ana yi sai dai mutane mutane su kiyaye kada mutum ya bar ko kuma ya siffantu da wata siffa wadda take tana kamanceceniya da kafirai ko kuma da mata kenan ko da a ce a wurin da kake ana yin haka amma akwai wani nau'i da kafirai suke yin shi to ba halatta ka irin nasu kai ka mace ciniya da su ko kuma a ce ga wani irin yadda mata suke ma za su yi shi ko da za ka bari ba ya halitta kai ma ka irin wannan don mu jana shaman ta shabba da kawai fa huwa minhu na ka dai wannan shine wato takaitaccen tambihi da kuma fa'ida na malamin gaba da ka dai nan sallallahu alaihi wasallam ga gashin shi an gane ko na kenan duk abubuwan da suka zo jaiz ne amma kuma wannan taba'an li'adati ahlil bilad wannan yana bin al'adan mutanen wurin saboda kada ka zo da sabon abu yanzu a ce mutum limami ne a nan ya zo da gashi da kitso guda ai kaga muna wasu su watsi ina ta fahimta kenan don haka a nan sunna ka yi yadda mutanen wurin suke kenan da haka ba sunna ba ce ta ibada sunna ta ibada ita ce ko mutanen garin sun kai miliyan sun saba mishi kai ɗaya ka yi ta nan wajibi ne ka yi ta an gane ko na'am da haka dai insha Allah mun sai mu tsaya ƙarshen wannan baban abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana ina ga kuma wannan shi ya kamata zama a darasin ƙarshe ko sai bayan sallar sha kenan tun da rana ce muna wajen takwas ga wata ko kenan mutane ana cikin hidimomi ka ɗauki lokutan mutane kenan insha Allah kenan wannan darasin zai zama shine kenan sai bayan sallah in Allah kai mu da rai da lafiya kenan bayan litinin ta farko mai bi mata kamar da aka saba kenan litinin ta farko babu bayan sallah kenan mai bi ma ta binta kenan insha Allah za mu dawo mu ci gaba da karanta waɗannan sifofi na shiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kada ba ba mu ikon sanin annabi sallallahu alaihi wasallam sanin da zai ba mu ikon cikakken koyi da shi da kuma rabautuwa duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته